بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمشينا رانا الجمعة بيرجع وطن ذو الحجة هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو ليلة تليه حدود عشرين تقص wanda kuma shi ne ne daidai da sha hudu ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan majalisi mai tarin albarka inda za mu shiga cikin tafsirin suratul waqi'a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض رجا وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة يا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والصادقون الصادقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الواقعة haka sunanta yake alwaqi'a kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ya sa mata wannan sunan hadisi ya zo a cikin sunan tirmidhi da waninsa daga abdullahi dan abbas yace sayyidina abubakar ya ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce a sayyidina abubakar ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallama qad shifta ya rasulullahi ta yi furfura sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idha ash-shamsu kuwirat ya rasulullahi ka yi furfura manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce suratu hud ita ce ta sa ni furfura da suratul waqi'a da suratul mursalatu da amma ya ta sa'aluna suratul naba'i da kuma suratu idha shamsu kuwirat suratul takwir a wannan hadisi karara annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kira wannan sura da sunan alwaqi'a haka nan ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad daga jabir ibn samura Allah ya kara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance يقرأ في الفجر بالواقعة ونحوها من السور منذ صلى الله عليه وسلم أسل الستاء سباه يكن كرنت سورة الواقعة يكن كرنت وسسوروري كتن كتنتا kaga a wannan hadisi ma karara an kira ta da wannan suna alwaqi'a sura ce makkiya ta sauka a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake zaman sa na maka kafin hijira har ma ibnu atiya a cikin littafin sa al-muharrar yake cewa kusan dukkan wani wanda ya san tafsiri malamin da ya san tafsiri sun yi ijma'i akan cewa wannan sura sura ce makkiya amma akwai wata magana da take cewa akwai wasu ayoyi ɗaiɗaiku a ciki waɗanda suke madaniya ne ya ce amma waɗannan maganganu dukkaninsu ba su inganta ba wannan sura a tartibin saukar surori tartibin saukar surori ita ce sura ta 46 ta sauka bayan an saukar da suratu tsaha da kuma a gabanin saukar da suratu shu'ara amma a tartibin mushaf za mu ga ita ce sura ta 56 ayoyin ta 96 ne amma a lissafin mutanen kufa haka kuma yake a rubuce a cikin mushafi da muke karantawa amma a lissafin mutanen basra ayoyin inda bakwai ne a lissafin kuma mutanen madina makka da madina da sham ayoyin ta da tara ne wannan sura ce da ta haɗa wa'azi iri-iri jami'atul littattiri ta haɗa wa'azi daban-daban da jan kunne da jan hankali da kwaɗaitarwa da razanarwa shi ya sa masruf ibn al-ajda al-kufi yake cewa man arada an ya'lama naba al-awwalina wa naba ahli al-janna wa naba ahli an-nari wa naba ahli ad-dunya wa naba ahli al-akhirati falyaqra surat al-waqi'a wanda duk yake so ya samu cikakken labarin mutanen farko ya samu cikakken labarin ɗan aljanna ya samu cikakken labarin ɗan wuta ya samu cikakken labarin ɗan duniya ya samu cikakken labarin ɗan lahira to ya karanta suratul waqi'a akwai wasu hadisai ruba-ruba da suka zo da suke faɗar wata falala ta musamman dangane da wannan sura daga ciki akwai wani hadisi da ake jingina wa abdullahi dan mas'ud akwai shi a cikin littafin tarihu dimash na ibnu asakir da wasu littattafai daban-ban da wannan da aka rawaito cewa wai wata rana abdullahi dan mas'ud ya yi rashin lafiya rashin lafiyar da bai tashi daga gare ta ba wato rashin lafiyar ajali sai Usman ibn Affan lokacin yana khalifa sai ya tafi ya gaishe shi sai ya je ya same shi ya ce wace irin rashin lafiya take damun ka sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce zunubi na ne ke damun ka sai ya ce to me kake bukata yanzu me kake sha'awa wai sai ya ce masa rahmata rabbi rahama ta ubangiji na sai Usman ya ce da shi ala amuru laka bi tabib ba na sa a samo maka likita ya duba ka ba sai ya ce at-tabibu amradan ai likitan shi ya samu rashin lafiya yace ala amuru laka bi ata ba na sa a kawo maka albashinka ba yace la hajata li fihi ki ba ni da bukatar albashi sayyidina usman yace da shi qad yakunu li banatika min ba'dik ai ‘ya'yanka mata da ka bari sai su amfana da shi in kai baka amfana da shi ba sai abdullahi dan mas'ud ya ce a taksha alai ala banati alfaq tsoron talauci kake wa ‘ya'yana mata sai ya ce da shi inni amartu banati an ya tsara'na kulla lailatin surat alwaqi sai ya ce masa ai na umarci ‘ya'yana mata duk dare kafin su kwanta bacci su karance suratul waqi'a da ya ce wai ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man qara'a suratul waqi'a kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan wanda duk zai karanta suratul waqi'a a kowane dare to talauci ba zai same shi ba har abada wannan hadisi hadisi ne mai rauni wanda ya rawaito shi ana ce da shi abu shuja shi kuma ya ji shi daga wani da ake ce masa abu tsaiba kamar yadda za a gani a cikin sanadin shi kuma abu tsaiba daga dan mas'ud to wannan abu shuja wani mutum ne majhuli a gurin malamai ba a san ko daga ina yake ba daga ƙasa ya fito daga sama ya faɗo daga ina yake ba a san inda yake ba sannan shi kansa abu tsaiba shi ma ba a san waye ba cikin almajiran abdullahi dan mas'ud ba a san wani abu tsaiba ba saboda haka malamai suka tattara wannan hadisi suka watsar da shi dan da shi akwai wata ruwayar ita ma wacce ta fi wannan lalacewa ita ma tana cewa man qara'a suratul waqi'a kull laylatin lam tusibhu faqatun abadan wa man qara'a kull laylatin la uqsimu bi yawm al-qiyamah laqiya Allah yawm al-qiyamah wa wajhu fi suratul qamar laylatul badr wanda duk zai karanta suratul waqi'a duk dare to talauci ba zai same shi ba har abada haka nan wanda zai karanta suratu la uqsimu bi yawmi qiyamati shi kuma zai zai sari da ubangiji ranar gobe kiyama fuskar sana haske kamar wata daren goma sha hudu wannan hadisi ne na ƙarya Imam Suyuti ya kawo shi a cikin zainul ahadith al-mawdu'a wanda ya ruwaito shi ana ce shi Ahmad ibn Umar Biyani malamai suka ce ta fara makareci ne Ahmad Al-Yami Kazzab saboda kamar makareci ne akwai wata ruwayar da ita ma su ya kawo ta a cikin zainul ahadith al-mawdu'a tana cewa man qara'a surat al-waqi'a wa ta'allamaha lam yuktab min al-ghafilin wa lam yaftaqir huwa wa ahlu baiti wanda dai ya karanta suratul waqi'a ya koyi karatunta ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba kuma shi da 'yan gidansa kakaf ba za su yi talauci ba wannan ma hadisi ne bara gurbi hadisi ne na karya wanda ya rawaito shi wani makaryaci ne da ake kiran shi abdul quddus ibn habib da malamai suka ce makaryaci ne to waɗannan su ne hadisan da suka zo suke faɗar cewa duk wanda ya karanta wannan sura to ba zai talauci ba wannan yasa mutanen mu suka yi garkuwa da sura yadda ake karanta suratu yasin wai da niyyar ayi mugunta ayi kita to kuma sai aka dauki waƙi a ita kuma za ta taimaka maka ka rabu da talauci ai da abin haka ne da ba talaka akwai wanda ba zai koya ba ai babu amma ka karanta ka karanta ni kaina ina ina matashi na da na ci karo da hadisin a wani littafi yana na ana ce da shi du'aul du'aul mustajab du'aul mustajab wannan addu'aul mustarab ne a ciki an kawo wannan hadisin cewa ba za ka yi talauci ba kullum sai na karanta kullum sai na karanta amma a lokacin fa ina fama fa saboda haka babu maganar maganar wannan hadisi cewa ka karanta suratul waqi'a ba za ka yi talauci Allah ya rubuta mutum talaka sai ya yi talauci ko bai zai karanta kuma Allah ya nufi shi da arziki ko bai karanta suratul waqi'a ba zai arziki saboda haka wannan magana ba ingantacciya ba ce ko da kuwa ta cika bakin wasu waɗanda ake ganin malamai ne suna faɗarta da ƙarfin hali to a sani cewa ba ta inganta ba wannan sura kamar yadda sunanta yake nunawa tana karantar da mu wa'azi game da ranar alkiyama da cewa ranar alkiyama wani abu ne da zai auku na mahala kamar da sunan wannan sura shi kansa abin da yake nuna kenan kafirai mushrikai waɗanda suke karyata ranar alkiyama wanda Allah ya gaya mana suna cewa idza mitna wa kunna turaban وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون to wannan surar ansa ce take ba su cewa za a tashe su tana sanar da mu irin abubuwan da za su faru manya-manya a wannan rana ta alkiyama abubuwan da za su bambance wannan rana daga sauran ranaku abubuwa na ban tsoro da za su faru waɗanda za su kawo canji su kawo juyin juya hali a cikin yanayin ginin halittu gaba ɗaya da kuma cikin yanayin matsayin halittun su kansu kamar yadda Allah zai gaya mana matsayin mutane zai canza na ƙasa ya yi sama na sama ya yi ƙasa sannan kuma surar daga ƙarshe ta yi magana akan alkur'ani ta kuma ƙara tabbatar da maganar cewa alkur'ani daga Allah yake kuma ni'ima ce ga zaruma Allah ya saukarwa waɗannan mutanen da suke ƙaryata shi maimakon su yi godiya sai suke ƙaryata alkur'ani idan muka duba akwai kyakkyawar alaƙa da ƙarfa alaƙa tsakanin wannan sura da sura da ta gabata surar da ta gabata tana maganar ni'imomi na ubangiji iri iri tana kuma jan kulli kan cewa kada a karyata wannan ni'ima ku mutane da aljanu kada ku karyata ni'imar da Allah ya muku ta hanyar ku yi abin da baya so ko ku bar abin da yake so kada ku yi wannan wannan sura da ta zo su take gaya mana cewa to idan ranar gobe kiyama ta wakana ta taso to mutane za su karkasu akwai waɗanda sun ji wannan kira na ubangiji su karyata ni'imar ubangiji ba sun karbi ni'imar da Allah ya musu hannu gobe sun yi godiya ta hanyar yi masa da'a ta hanyar barin abin da ya hana su wasu kuma sun kangare sun yi kunna uwar shegu da dukkan waɗannan wa'azuzzuka da Allah ya yi a waccan sura su kuma da irin sakamakon da Allah zai musu mara daɗi wannan sura abin da ta zo ta ƙara sanar da mu kenan wato kamar an gama maganar duniya din to za a shigo lahira kuma nan ne za a ga waye ya karbi ni'imomin ubangiji ya gode wa Allah ta hanyar yi masa biyayya wane kuma ya sa kafa ya tankade waɗannan ni'imomi ya ƙaryata abubuwan da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa da shi Allah madaukakin sarki ya fara da idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku laysa liwaqa'atiha kadhiba babu wani ko wata rai da za ta karyata da aukuwarta khafidatur rafi'a mai kaskantarwa ce mai kuma daukakawa ce idan rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa mai tsanani wa bussatil jibalu bassa aka nike duwar wasu nikewa ta sosai fakanat haba'an mubassa suka zama illa a ɗaiɗaitawa wa kuntum azwajan talata ko kuma kuka zama dangogi ko nau'o'in mutane uku fa ashabul maimana to ma'abota dama ma ashabul maimana me ya sanar da kai ko suwa ne ne ma'abota dama wa ashabul mash'ama da ma'abota hagu ma ashabul mash'ama suwaye ma'abota hagu والسابقون السابقون da masu rigegeniya su ne masu rigegeniya ula'ika muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda suke ababen kusantarwa fi jannatin na'im a cikin aljannatayya da ni'ima wannan sura a wannan aya ta farko idza waqa'atil waqi'a za mu ga ta fara da iza wacce take kunshe da sharadi idan mai aukuwa ta auku me zai biyo baya menene ansar wannan sharadin idan mai aukuwa ta auku malamai sun yi saɓani wasu suka ce ansar ta shi ne khafidatun rafi'a ai fahiyar khafidatun rafi'a idan mai aukuwa ta auku to mai ɗaukakawa mai kaskantarwa ce kuma mai ɗaukakawa ce wasu kuma suka ce a amsar wannan sharafin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe magana da shi shine fa ashabul maimana ma ashabul maimana shine ansar wancan idadin shine jawabu sharti idan mai aukuwa ta auku to a nan ne ake tantance mutanen da suke na dama da kuma mutanen da suke na hagu wasu kuma suka ce idadin nan zarfi ne kamar Allah ya ce ku tuna ranar da mai aukuwa za ta auku wasu kuma ma suka ɗauka izaɗin an shafe jawabin sharaɗin saboda wani bayani ne na tsoratarwa da firgitarwa wani yanayi ne ake suranta maka shi ake so a baka hotonsa don ka firgita ka tsorata lokacin da ka ji sharaɗin firgicewa da razana da tsorata ba zai tsaya ya baka dama har ka nemi jawabin ba don haka ma aka share jawabin shi kansa share jawabin dan a nuna maka firgicin da yake tattare da wannan ranar ne shi yasa aka share jawabin ba ba a kawo jawabin ba sannan idan muka dubi kalmar ita kanta alwaqi'a wanda suna ne daga cikin sunayen alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira alkiyama da sunaye daban-daban ya kira ta alhaqa ya kira ta alqari'a ya kira wuta as-sakha ya kira wuta at-tamma to haka nan wannan suna alwaqi'a shi ma suna ne daga cikin sunayen alkiyama idan ka dubi yadda shi kansa lafazin yake yana tattare da ban tsoro ta hanyar lafazin kansa da ta hanyar ma'anarsa domin lafazin za ga akwai madda a ciki akwai sukuni akwai ƙarin murya sannan kuma da sukuni tashin kalmar da faɗuwarta sannan kuma ma'anarta har ila yau tana nufin mai ma'anar waƙi'a mai take nufi mai aukuwa mai faɗowa ko ana cewa waƙa a shai'u ko idan ya faɗo daga sama ko to kaga ita kanta kalmar in ka kula yadda ginin ta yake akwai tashi sannan ya yi ƙasa ka faɗa mana faɗi ta ji alwa a ko akwai tashi sama sannan kuma da yi ƙasa kamar Allah yana nuna maka wani abu ne dingime mai ƙato mai nauyi wanda yake a sama kawai ya rikito ya yiwo ƙasa yana yiwo ƙasa mai zai faru inda duk zai da ka zai ragargaji ko sannan wasu abubuwan da suke gurin za su yi sama ba haka ba ne sannan waɗan abubuwan da suke jikin shi kuma za su yi ƙasa wasu da suke gefen sa watakila kuma za su rushe ko su yi ƙasa ba haka ba ne to kaga in ka kula yadda Allah ya sifanta abin da zai faru ke da waqa'atil waqi'a can gaba Allah sai ce khafidatun khafidatun rafi'a khafidatun da ta kaskantar da wani abu sannan kuma ta daukaka wani abu wato kaga anan akwai suranta yadda abin zai faru abu ne mai ban tsoro abu ne mai razanarwa abu ne mai firgitarwa Allah madaukakin sarki yace idza waqa'atil waqi'a idan mai aukuwa ta auku idan mai faruwa ta faru wasu malamai suka ce idza din ma sila ce za'ida ce wato waqa'atil waqi'a kamar yadda aka ce iqtarabat as-sa'a kamar yace ata amrullah kamar ce ta ma zo saboda tabbacin za ta zo din kamar ma ta zo ne an gane ko saboda ka izaɗin sila ce suna cewa sila domin suna nuna ladabi ga alkur'ani ba sa cewa za'id a cikin alkur'ani don ana ga babu wani abu ƙari da ba da ma'ana don haka maimakon su ce za'ida su ce sila to Allah maɗaukakin sarki ya nuna haka za ta faru yayin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni aka yi busa kamar yadda ya faɗa fa'iza da suka fi suri نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة lokacin da za a Allah maɗaukakin sarki zai sa a yi busa a cikin ƙaho busa guda ɗaya tak wa humilatil ardu wal jibalu kaga abubuwan da suke ƙasa za su yi sama da duwar wasu da ƙasa ɗin nan da kake ganin ta a kafe kake kai kawo a kai hankalin ka kwance tana cikin nutsuwa ba ka fargabar in ka je ka kwanta gadon ka yi tutu da kai ka faɗo ba ka ga fargabar kana kan abin hawan ka keke ko babur ko mota ƙasar ta bincike da kai kana tafiyar ka a cikin kwanciyar hankali cikin takama to idan alkiyama ta zo duk wannan kwanciyar hankalin zai ƙare gaba ɗaya ƙasar Allah zai cicciɓa ta da duwar waɗanda suke kanta ababen nan da kake ganin su a kafe wannan mai aukuwar in ta auku wannan mai faɗowar in ta faɗo to wannan ƙasar da kake yawo a kanta Allah maɗaukakin sarki zai cicciɓa ta gaba ɗaya sannan duwar waɗanda suke ganin su a kafe sai yake ƙasa ɗin Allah maɗaukakin sarki zai niƙe su niƙewa ta ƙarshe sannan kuma sama da kake ganinta a haɗe a tsare da taurarinta da duk abubuwan da ta kunsa a wannan rana za ta kekkece ta yayyage shi yasa Allah ce fa yawma idin waqa'atil waqi'a to a wannan rana mai aukuwa fa ta wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya to shine Allah madaukakin sarki yace laysa liwaqa'atiha kadhiba babu wata rai mai karyatawa dangane da aukuwarta malamai sun yi tafsiri daban-daban game da wannan aya laisa liwaqa'atiha kadhiba amma tafsiri guda biyu su ne suka fi inganci suka fi karfi tafsiri na farko kadhiba din nan ismu fa'il ne amma ma'anarsa ma'anar masdar to laisa liwaqa'atiha kadhiba ay laisa liwaqa'atiha kadhibun wannan kadhiba ismu fa'il ne amma ma'anarsa ma'anar masdar ne kamar yadda Allah yake cewa la tasma'u fiha la ya ay la tasma'u fiha lagwan ba za ka ji yasasshiyar magana a cikin ta ba malamai laraba suka ce al'afiya suna nufin al-mu'afat kaga al'afiya ismul fa'il ne amma duk da haka yana nufin masdar suna cewa al'aqiba suna nufin al'uquba karshen al'amari to haka nan kaziba wasu malamai suka ce a nan ma'anarsa ma'anar masdar in ka tashi fassarawa da wannan ma'ana sai ka ce laisa li waqa'atiha kadhiba babu ƙarya dangane da aukuwarta wato za ta auku la mahala la budda sai ta auku babu makawa sai ta wakana za mu ga ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani suna tabbatar da wannan ma'anar Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai tara kuna da gobe kiyama ranar da babu kokonto wajen aukuwarta rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi ya ubangiji kai mai tattara mutane ne a wata a wani yinin da babu kokonto sai ya auku wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi haka dai zaka ga ayoyi da yawa waɗanda suke tabbatar da wannan ma'ana ma'ana ta biyu ita ce laisa li waq'atiha kadhiba lamun din nan bi ma'ana dhar tana nufin fi ay laisa fi wuqu'iha fi waq'atiha nafsun kadhiba kadhiba din nan kuma zai zama sifa ce ta ta ta wasfun wanda yake wasf wanda yake mahdhuf aw mawsuf mahdhuf sifa ce li mawsufin mahdhuf kamar ka ce laisa fi wuqu'iha nafsun kadhiba babu wata rai da za ta karyata aukuwar wannan rana wato ranar da za ta faru kowa da kowa ya ganta ya ga canjin da ya faru a duniya ya ga sama ta tsage ya ga duwar wasu suna tashi a cikin iska sun zama ƙura Allah ya nike su babu shakka kuma kowace rai da za ta karyata a ranar alkiyama a wannan rana sai ta yarda cewa akwai ranar alkiyama kamar yadda annabi Musa yake faɗa game da mutanen Fir'auna wala yu'minuna hatta yarawu al'azab al'alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai radadi wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baktatan aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim waɗanda suka kafirta ba za su gushe ba cikin shakka game da abin da ka zo musu da shi na gaskiya har sai ranar da suka ga alkiyama ta zo musu bagatatan ko kuma sun ga azaba wacce take bakarara ta dirka ko su to a wannan rana za su saduda a wannan rana kowa zai yadda ya imani cewa akwai ranar kiyama kaga laisa li waqa'atiha kadhiba ma'ana ta biyu kenan babu wata rai da za ta karyata aukuwar wannan rana wannan rana yayin da ta auku Allah ya ce khafidatur rafi'a mai ɗaukakawa ce a mai ƙasƙantarwa ce sannan mai ɗaukakawa ce Allah ya shafe mai ake ɗaukakawa ko mai ake ƙasƙantarwa ba a faɗa ba ce mai ƙasƙantarwa ce mai ɗaukakawa ce wasu malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana nufi da khafidatun ay aqwaman fi da katin nar wasu mutane a wannan rana Allah zai kaskantar da su yayi ƙasa da su can can can cikin wato wuta su zama sun yi can ƙarƙashin wuta Allah kiyaye Allah kiyashe mu sannan wasu kuma rafi'a Allah ya ɗaukaka su can fi darajatul ula min aljanna kai su can sama cikin aljanna ta koli kamar yadda Allah yake faɗa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna can can can ƙasa a cikin wuta Allah tsare mu haka da yake cewa man ya'tihi mu'minan qad amila min qad amila salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula waɗanda wanda ya zo wa Allah yana mumini yayi kuma aiki na kwarai Allah ce to waɗannan suna da daraja matsayi na sama matsayi bayan matsayi wanda yake wasu suke madaukaka jannati an tajri min tahtiha al-anhar shi yasa aka rawaito daga Usman ibn Suraqa daga Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya karanta wannan aya khafidatur rafi'a yace as-sa'atu khafadat a'da Allah ila an-nar wa rafa'at awliya Allah ila al-janna haka al-qiyama take daukaka wato makiyan Allah su samu kansu a cikin wuta wasu kuma masoya Allah ta ɗaukaka su samu kansu a can cikin aljanna ta koli wasu malamai suka ce khafidatun mai kaskantar da wasu mutane ne waɗanda da a nan duniya ana ganin su su ne wani abu su ne a sama su ne 'yan ajin tubarkalla su ne suke yawo ana bin su a baya ana musu kirari ba wanda ya isa ya matsa kusa da su su ne idan suna zaune ana kwanci in suna tsaye ana tsugune su ne waɗanda in ana magana da su ba a isa a yi motsi ba dole ka takura kanka ka matsa kanka ka zama kamar ɗaurin goro a gaban suna jiji da kansu suna ga sun taki duniya sun taki mulki sun taki dukiya ko sun taki mabiya to waɗannan ranar da wannan abu mai aukuwa zai auku ranar da wannan abu mai faɗowa zai faɗo ya girgiza ƙasar to yadda zai canza duniyar abinda ka sani a sama ya yi wa ƙasa taurari da suke sama gaba ɗaya su kece su yi wa ƙasa sannan kuma abin da yake ƙasa shi kuma ya sama ƙasa da duwatsu su kuma Allah ya ɗaga su ya yi fata-fata da duwatsu su yi sama rana da wata gaba ɗaya Allah ya yi kace-kace da su gaba ɗaya abubuwan su canza to haka nan matsayi na mutane su ma sai ya canza sama sai ta koma ƙasa waɗannan da suke yin ƙafafa suke yi wa Allah abin da suka ga dama suna ga kamar babu abin da zai faru ranar gobe kiyama su ne za su yi wa ƙasa waɗancan kuma da ake tattaka su ake gaba su isa ba ake wulaƙanta su ake musu cin zarafi to a wannan rana kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sama da su waɗannan na ƙasan waɗannan na na saman a nan duniya sai su dawo ƙasa waɗannan kuma na ƙasan da ake yi wa dariya ana zagule musu hanci sai su dawo sama kamar yadda Allah yake cewa innal ladina ajramu kanu min alladhina amanu wa idza marru bihim yatamamasu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladalluna wa ma ursilu alaihim hakim Allah yace mi fal yawma alladhina amanu min al-kuffari yadhhakun ala al-ara'iki yanzurun hasbuhum al-kuffaru ma kanu ya'malun kaga yadda abubuwan suka canza a nan duniya waɗannan masu manya-manyan laifuffuka sun kasance suna yi wa mumine dariya a ga gemunsa a yi masa dariya a ga ya ɗage wandonsa a yi masa dariya a yi masa izgili a sa yara su tsokane shi wa idan marru bihim yataghamazu in sun wuce ta gaba sai a dinga zindansu kagan su can wai su kare ne akan shirya mu duk batattu ne banzaye shai shai shai ba san abin da suke yi ba sakar kanmu ana nuna ana gaya musu baƙaƙen maganganu shi kuma su tafi gida suna ƙafafa cikin iyalansu suna girman kai to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce fal yawmal ladina amanu to a yau ranar kiyama abu zai juya waɗancan da suka yi imani ake musu dariya min al-kuffari yadhakun ko kuma ne za su wuce suna ga ana ana yi wa kafiri azaba sai ta dariya irin aikin da suka irin shi za su gani kowannen ta isa ta isa wato wato azaba ka ga mutumin da kake ganin shi ba komai ba kana wulakanta shi ranar gobe kiyama zo ya tsaya mala'iku suna ta jirgin suna jirgin mutum tana ta dariya bayan shi kuma zai da kai wato ko a rayuwar duniya fa ana dukan ka wani na dariya ka fi jin haushin sa sama da mai dukan ka to bare dukan mala'ika ana jirgin mutum kana leƙensa ta windo ko ta helicopter lahira ba kana ta dariya ka kirawo shi ya kalle ka ka kalkale da dariya fal yawmal ladina amanu min al kufar ala al ara'iki suna suna kishin gide akan karaga ta mulki ita ce arika arika ba kowa ke hawanta ba sai wanda ya isa ya kasaita to akan karaga ta mulki suna zaune akai za su dinga tsinkayo waɗancan suna musu dariya to haka alkiyama take haka take canza komai amma wannan canjin shi ne daidai a gurin Allah kai a gunka kake ganin an rikirkita abubuwa amma a gurin Allah wannan shi ne istiqama to shi yasa Allah sifanta alkiyama da wannan yace idza rujjatil ardu rajja zai nuna maka yadda za a yi saman wato a hargitsa abubuwan na sama ya koma ƙasa ga shi hatta a cikin halitta haka Ubangiji zai idan aka girgiza ƙasa. Girgizawa mai tsanani, arraju shi ne a tahriku shadid. Girgizawa wacce ta kai matuƙa ga tsanani, ita larabawa suke cewa arraju, idan rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu wa bussatil jibalu bassa sannan kuma aka miƙe duwar watsu nikewa ta sosai kamar yadda ake kwaɓa gari ko yadda ake daka gari ya zama in an watsa shi zai bi iska to haka duwar wasu za su zama kamar yadda Allah ya faɗa fa dukkata dakkatan wahida haka Allah zai nike ta nikewa guda ɗaya wata rajibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru mar sahab haka zaka ga duwar wasu sai ka yi tsammanin a kafa suke amma in ka tsaya sai ka ga yadda girgije yake tafiya haka za su rinka tafiya a sama to ka duba idan wato rikicewar wannan rana za ta mai da dutse haka dutse ka duba yadda yake a kafa a ƙasa amma rikicewar wannan rana za ta mai da shi yana tafiya a cikin iska kamar yadda girgije yake tafiya a cikin iska lalle nan ne za ka riski za ka gane taurarewar zuciyar ɗan adam ta yadda duk wa'azin nan da ake yi baya shiga zuciyarsa baya razana shi baya tsorata shi ka duba ranar da za duwatsu za su koma haka saboda rikicewa amma ɗan adam yana jin wannan zuciyarsa ba ta rikicewa babu shakka zuciyar da ta kai wannan mataki ta samu irin wannan cuta zuciya ce da babu alheri a tattare da ita gaba Allah yake cewa fakanat haba'an mubatta haka za ta zama waɗannan duwatsun za su zama ƙura ƙura a bar ɗaiɗaitawa yadda ƙura take tashi wasu malamai suka ce kamar irin abin da kake gani yayin da rana ta shigo ta wata ƙofa za ka ga wani abu yana tashi kamar kamar ƙura in ka toshe ƙofar ranar da ranar take shigo ba za ka gan shi ba kana wa za ka gan shi haka cikin cikin abin ba za ka iya ɗago shi da hannunka ba to haka Allah maɗaukakin sarki ya sifanta duwar wasu za su zama to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kuntum azwajan talata haka za ku zama dangin ko nau'o'in mutane guda uku za ku zama gida Allah zai raba ku gida uku ayoyi da dama sukan nuna mana mutane a ranar gobe kiyama za su rabu gida biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir amma a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana nuna mana za a samu kashi guda uku duk da cewa kashi uku din nan suna iya komawa su zama kashi biyu tunda biyu daga ciki za su tafi aljanna ɗaya kuma zai tafi wuta to amma dan a nuna akwai matsayi matsayi sai Allah ya ƙara raba maka su gida uku yace da kai fa ashabul maimanati to ma'abota dama ma'abota dama waɗanda za su zama a dama ga ubangiji sai Allah ce ma ashabul maimana suwaye ma'abota dama sai ba a baka ansa ba me yasa domin ita shi kansa a ɓoye maka wani abu kamar yadda muka sha faɗa yana nuna girman abu wato girmansa ya fi ƙarfin ma a yi maka bayaninsa sai a baka shi a ture a mulmula a dunkule ce ma a sabon menene ma'abuta dama wannan tambayar da ba a baka ansa ba ta isa ta zama ansa sai Allah ya sake cewa wa ashabul mash'ama da ma'abota hagu ce ma ashabul mash'ama menene ma'abota hagu nan ma sai Allah maɗaukakin sarki ya sake dunkulewa bai sake bayanin filla-filla suwaye ba wannan tambayar da ba a baka ansa ba ita ce amsar a nan ne za ka fahimci abun ba ƙanƙani ba ne abu ne babba Allah maɗaukakin sarki ya yi haka domin zai zo ya faɗi a sabiƙuna sabiƙuna sannan kuma daga baya ya zo ya faɗi su suwaye a ashabul maimana ɗin suwaye ashabul mash'ama ɗin daga baya za a zo a yi maka bayanin su amma a yanzu an dunkule maka bayanin su ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad hadisin abu darda yace manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce khalaqallahu adama hina khalaqahu فضرب كتفه اليمين أو كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنه الذر وكتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يهلك النبي آدم lokacin da ya halicce shi sai ya bugi kafaɗarsa ta dama sai ya fitar da wata zurriya faraƙal ƙanana-ƙanana kamar wato kamar ‘ya'yan abin da tururuwa sunan yawa sai annabi sai Allah maɗaukakin sarki ya sake bugun kafaɗarsu ta hagu sai kuma ga wasu sun fita su kuma baƙaƙi irin kamar baƙin gawayi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na daman ilal jannati wannan kasan ilal jannati ku tafi aljanna wala ubali ba ruwana ku tafi ko kuma ku waɗannan ya dubi na hagu ya ce ku kuma ilan nari fala ubali Allah tsare ya tabbata a musnad na imam ahmad hadisin abu nadra ya ce wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa da shi abu abdullahi abokansa sun je sun same shi ba da lafiya yana kuka sai suka ce da shi ya abu abdullahi ma yubkika me yake sa ka kuka abu abdullahi sai ya ce suka ce da shi alam yaqul laka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khudh min sharibika ثم أقره حتى تلقاني قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى وقال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي فلا أدري في أي القبضتين أنا أبو عبد الله wannan sahabin suka ce me yake sa ka kuka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka rage gashin bakinka ka bar shi a rage kada ka dinga barin shi yana taruwa har ka sadu da ni to wannan kamar bushara ce yake masa za ka yi sadu da manzon Allah za ka zama tare da shi da gobe kiyama me yasa ka damu sai ya ce eh manzon Allah ya faɗi haka amma kuma na ji yana wata magana yana cewa Allah ya jimki wata jimka ta halitta da hannunsa na dama ya jimki wata da hannunsa na hagu ya ce hazihi li hazihi wa hazihi li hazihi هذه للجنة وهذه للنار wannan jumkar sai aljanna ce wannan jumkar kuma ɗan wuta ne ya ce na gama babu magana kuma to shi wannan sahabin ya ce abin da yake sa ni kuka ban sani ba a cikin wata jumkar nake ina cikin wannan ta daba ko ta hagu wannan shi yake sa ni kuka manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya nutsar da zuciyar masoyansa na gaskiya mabiyansa na hakika ya nutsar da zuciyar wannan al'umma kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa ubangiji yana cewa ya adamu fa yaqulu labbaika wa sa'adaika والخير بيديك فيقول اخرج بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل الف تسعه تسعمائه وتسعه وتسعين وعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم فإن منكم رجل أو فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا قال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال نصف أهل الجنة وتقاسم لهم النصف الثاني النبي صلى الله عليه وسلم سيك جزاك شقا kuma aka zo ana faɗan wuta to wallahi sai ka ganka a baki baki kowace aka aka zo ana bayaninta sai ka ganka ga kadab ka ji an ce ai duk sauran daga ya jujuwa ma juju ne kai kuma ba ya jujuwa ma juju ba to haka na aka zo ana maganar wuta sai ka ganka kawai ga kanan matsin dam a cikinta shi yasa mumini ake so ya zama bainal khawf war raja tsakanin kwaɗayi da kyakkyawan fata da kuma tsoro da fargaba kada ya yadda wani bangare ɗaya ya ja shi idan bangaren fata ya ja mutum sai ga ya zame ba wuya sai ya zame haɓa mu aljanna haɓa irin yadda ake faɗa abubuwan nan ka ce ba zan shiga aljanna ba ai ba za su yi ba saboda haka sai ka ga yana ta yin abubuwa fa khalafa min ba'dihim khalfa فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذه dizan da ya ga abin duniya ba maganar halal kawai sai ya je ya tafka haramun da cika Allah zai gafarta mana sai faru lana shi yasa Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalf wato wasu wato ɓata gari suka zo daga baya Allah ya kira su ɓata gari domin alkhalf bi sukunin lam yana nufin alkhalafu sayyi bi fathi lam yana nufin alkhalafu salih Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun bi sukunin lam ce ɓata gari suka zo daga baya gashi Allah ya ba su littafi maimakon su yi aiki da abin da Allah ya ba su na alkur'ani da sunna sai su bar shi su kama wani bangare na duniya خذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا sai Allah zai gafarta mana wa in yatihim aradun misluhu ya'khudhu duk inda suka ga abun duniya babu maganar bincike halal ne ko haram ne so suke kawai su ji an ce akwai kazamar riba a cikin wannan kasuwanci a cikin wannan hanya ana samu sai ka gan shi tsundum a ciki ka ji ma wani lokaci har ma ana caccanza sunayen abu mutum ne yana wato yana bakar sana'a ko yana satar dukiyar al'umma amma sai ka ji ana cewa ne yana samun alheri abin da yake kwasa na jama'a ana kiransa alheri cika Allah Allah ya budawa ne yana samun alheri yake baka gani ba to kaga duk sanda janibin raja yayi yayi rinjaye to sai kafa mutum kuma ta zabi hakanan idan janibin khawf janibin tsoro shi ma idan ya yi tsanani to sai mutum ya ce to kai na fa kula wutar nan fa sai mun shiga gara ma mu more a nan kawai amma maganar shiga wutar nan in ba a gama ba to sai dai in hayaki ne rufe mu to kaga nan ma sai ka ga gaba daya sarayar ba zai tuba ba domin duk wanda ya sadu da cewa wuta zai je to babu abin da zai hana shi laifi saboda ya riga ya ji cewa wuta zai je to gare ma yayi laifin ba in ya so ya san ya je da cewa nan ya more ba shi yasa mutumin nan da ya tambayi ya kashe mutum 99 ya nemi a nuna masa malami aka kai shi gurin wani mai ibada jahili ya tambaye shi zan iya na tuba ya ce ba za ka tuba ba ya ce to bai amfanin ka kai ma ba za tafi da sai ya karasa saboda a lokacin yana ga to ya ci gaba da ta'addancin sama da tunda ma tunda ma ba za ka karɓi tubansa ba to janibin raja ba so shi ma yayi abin nan ya zama bainal khawf war raja yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi haka za ka bauta wa Allah kana mai kwadayi kana kuma mai fata khawfan wa tama'an kana tsoro kana kuma fata wannan shine dabi'a ta mumini amma wanda zai ce shi baya tsoro ko baya kwaɗayi wannan ba mumini ba ne ba mumini ba ne da Allah da ya sifanta mumini ta ce jafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا هكا الله مدعوك كنسل كي يسفا تبايم وري سنة فاتا سنة كما tsoro amma a ce wai idan ka cika ka tumbatsa a walittaka ba ruwanka da aljanna ba ruwanka da wuta wai kawai san Allah za ka duba kawai ka bauta masa ka ce ya Allah idan dan wutar ka ne ma ni ba zan bauta maka ba idan dan kwaɗayin aljanka ne ba zan bauta maka ba har aka samu wani yana cewa ya ubangiji idan har ina bauta maka dan ka sa ni aljanna ya ubangiji ka hana ni aljanna ce wa in kuntu a'buduka tama'an خوفا من نارك فأدخلني منها ya Allah in ina bauta maka kuma dan tsoron kada ka sani wuta Allah ka sani kaga a gurinsa da aljanna da wuta Allah ya halicce su abathan ba su da wani amfani shi a kaga wannan bai dace ba bai dace ko ko annabawa haka Allah ya sifanta su ya sifanta su da cewa suna bautawa Allah ragaban wa rahaban إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ألا يا سفنت زكريا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين idan annabawa shi ne wannan matakin da suka taka wani kuma ya ce ya fi ƙarfin wannan mataki shi kawai zatin ubangiji yake dubawa ba ruwansa da aljanna ba ruwansa da wuta wai har wa za a zo da wani ma ana kokawa da shi sai an shiga da shi aljanna yana tattiljewa ana tura shi mala'iku wai yana tattiljewa wato akwai hadisin da suke ɗauka wanda yake bara gurbi hadisi ne mai kyau amma suna masa bara gurbiyar fassara annabi yana cewa inna inna min min aljannati unas inna min annasi unasan yujarruna ila aljannati bis salasi cikin mutane akwai wasu wanda za a ja su zuwa ga aljanna a cikin hukumi cikin sarka a daddaure za a kai su aljanna sai suka ce wannan wasu wasu wasu jimajiman waliyai sai a daddaure su a jefa sarki to kaga wannan in ka koma duk malaman musulmi gaba daya za ka samu fassara da suka yi wa hadisin irin mutanen da ake zuwa a yaƙi su a ciyo su ganima a kamo su a matsayin fursunoni na yaƙi suna kafiransu a zo da su cikin sarƙa su karɓi musulunci su shiga aljanna kaga an kawo su zuwa ga aljanna amma cikin sarƙa cikin sasari a ɗaure to shine abin da malamai suka ce daga cikin mutane a kowanne ta haka za su samu aljanna a je a yi wanda yakin ga sun zo cikin sarka amma ƙarshe su karɓi musulunci sai kuma ka tsanci kansu a cikin aljanna saboda haka ka gama wai wani ne a lahira za a yi ta ta abin nan da shi ai ta kokowa da shi cewa ya shiga yana ba zai shiga ba Allah maɗaukaki wasabiquna sabiquna da masu rigai wajen aikin alkhairi su ne masu rigai geniya a nan za mu ga da khabar da mubtada da khabar duk sun zama abu daya as-sabiquna as-sabiquna malamai suna cewa dole ne a samu bambanci tsakanin mubtada da khabar kamata a yi a yi ikhbar an al-mubtada bi zatihi ba bi nafsihi ka ce muhammadun muhammadun ko zaidun zaidun zaidun qa'im zaidun rajulun zaidun shuja'u ka faɗi wata sifa da za ta zama daban da shi zatin zaidun amma as-sabiquna as-sabiquna gashi kamar lafizan da iri ɗaya ne to shi yasa malamai suka ce as-sabiquna na farko ana nufin waɗanda suke rigegeniya a nan duniya wajen aikin alkhairi suke riga kowa to haka nan a lahira su ne as-sabiquna su za su riga kowa shiga aljanna ha kaga sabiquna na farko ba ita ce sabiquna ta biyu ba sabiquna ta farko a nan duniya su suke riga kowa in aka ce ga aikin alkhairi su ne a gaba gaba to a lahira man aka ce ga aljanna su ne a gaba gaba to sannan kuma yana daga cikin uslubin larabci in suna so su nuna mutum shi ke da kamala su yi su ce misali anta anta misali kai kai ne ko hum hum suna nufin kai kai ne ka kai matuƙa wajen kamala babu wanda ya kai kamar ka saboda haka in ana maganar masu tsere a wajen aikin alkhairi to waɗannan su ne as-sabiquna wato su suka fi kowa kamala wajen wannan aikin saboda haka wasu malamai suka fassara asabiquna ta farko da asabiquna ta biyu ana magana a nan duniya babu magana lahira a nan duniya in ana neman masu tsere masu rigegeniya wajen aikata alkhairi to waɗannan su ne to su waye malamai suka yi ta saɓani wasu suka ce su ne annabawa wasu suka ce su ne ahalu illiyina waɗanda za su samu wannan matsayi na aljanna da illiyina a ranar gobe kiyama wasu suka ce su ne waɗanda suka yi sallah alƙibla biyu suka yi sallah zuwa ga baitul maqdis sannan suka yi sallah zuwa ga ka'aba wasu kuma suka ce su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar su ake nufi da as-sabiquna as-sabiquna anan wasu kuma suka ce ana nufin dukkan wani wanda yake aikata aikin alkhairi yake riga ‘yan uwansa wajen aikata alkhairi ake rigegeniya da shi shi ake nufi da wannan aya wasu suka ce ana nufin wanda zai riga kowa fita zuwa masallaci sannan kuma a gama sallah a riga fita a bashi wasu suka ce wanda zai riga fita zai riga kowa fita zuwa jihadi amma magana wacce take nafi inganci dukkan waɗannan ma'anoni sun shiga cikin ma'anar aya duk waɗanda aka faɗa su ɗin ba wani ake nufi ba ban da wani da haka kowane ne daga cikin wannan al'umma da zai yi tsere da zai yi rigegeniya da dan uwansa wajen aikata alkhairi to ya shiga cikin wannan kamar yadda Allah yake cewa wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-sama'i wal ard Allah madaukakin sarki yana kwadaitarwa ku yi gaggawa ku yi tsere wajen neman gafarar ubangijin ku da aljanna wacce fadinta fadin samai da ƙasa ko fadinta fadin sama da ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ikal muqarrabun waɗannan su ne makusanta su ne na kurkusa su ne 'yan gaba-gaba a gurin Ubangiji al-muqarrabuna sai ya ce fi jannatin na'im dan ya kaɗe maka wani wahami akan iya samun akan a nan duniya akan samu wasu kusa da sarki amma dan su yi wa sarki wahala ko ba haka ba kusa da mai mulki amma dan su yi masa hidima ba wai more ba suke ba to sai Allah nuna maka ba irin wannan kusancin bane a rayuwa muqarrabuna ne fi jannatin kusanci ne na su shiga aljanna su hole su bore su ji ni'ima su ji daɗi to kaga Allah madaukakin sarki ya faɗi kaso ɗin guda uku ya faɗi ashabul maimana waɗanda su ne na dama ya faɗi ashabul mash'ama wanda su ne na hagu sannan kuma ya faɗi asabiqu na sabi waɗanda su ne na koli haka ce to dan me ba a fara da su ba fara da manya manya sannan a zo da waɗanda suke biyo sannan a zo da kaskantattu din sai ya ce maka an fara da waɗancan din domin an jinkirta bayanin waɗancan ɗin ana so a fara maka da bayanin asabiqu na sabiqu na ɗin don da an fara da asabiqu na sabiqu na ɗin sai aka zo da bayanin su kaga daga baya kuma za a zo da bayanin ashabul maimana ɗin wanda kuma ana so ka fara jin waɗannan asabiqu na sabiqu na ɗin su wane ne da aka faɗi waɗancan sai aka dunkula sifofinsu sai aka tsaya nan su kuma da aka zo asabiqu na sabiqu na أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وسلة من الآخرين سيأك تشغب دا بيان سو هو سواي دا ساكمكون دا زاسو سامو وسمع لما سنة تيوا السابقون أصحاب الميمنة شين متمن دا السابقون السابقون شين متمن دا يتاشي cikin da'a cikin biyayya ga Allah ya girma a ciki ya mutu a ciki ba a same shi ya karkace hanya ba ba a same shi cikin wata aƙida mummuna ba tun taso wasa kan aƙida mai kyau ya taso haka kuma ya koma ga ubangiji yana kan wannan aƙida to waɗannan su ne asabiqu nasabi suka ce ashabul maimana wanda ya taso yana yan laifuffuka ya jima ana cikin wata gurɓatacciyar aƙida ana faɗa da ahlus sunna ana hana su wa'azi ana hana su karatu ana rusa musu masallaci sai zuwa wani lokaci kuma sai shi da kansa ya gane kai anya abin nan zai yiwu mutane suna karanta alkur'ani suna karanta hadisi suna karanta littattafan fiqh din da muke karanta ahli ishmawi waye haka kawai mu je mu rusa musu masallaci sun fi mu iya sallah sun fi mu iya kawai sai ya gane sai ya zama sojin sunna kaga da can an yi katobara an yi gaza kuma daga baya aka gane sai aka zama mutane kinki wasu suka ce wannan su ne ashabul maimuna din sai ya aje su a dama ashabul mash'ama aka tashi cikin tsiya aka rayu cikin tsiya aka mutu a tsiya waɗannan su ne Allah yake cewa ilan nari wa ubani Allah kiyaye mu to Allah madaukakin sarki yace sullatun min al-awwalin sullatun wasu jama'a ne masu yawa daga na farko wa qalilun min al-akhirin kaɗan kuma daga na ƙarshe to anan ma malamai sun tsaya wajen bayanin suwaye na farko suwaye na ƙarshe wasu suka ce na farko farkon wannan wato tun ha- farkon halittar al'umma annabawa da mabiyansu na farko kalilun kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu al-akhiruna sabiqun mu ne na ƙarshe kuma mu za mu riga shiga aljanna ranar gobe kiyama to sannan kuma masu wannan fassara suna ruwaito wani hadisi na abu hurairata da yake cewa yayin da wannan aya ta sauka sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin sullatun min al-awwalina jama'a ne masu yawa daga mutanen farko sannan kuma masu yawa daga mutanen ƙarshe yace shaqqa zalika ala ashabi rasulillah sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji abin yayi musu gingirin gim kadan ne daga cikin su za su tafi aljanna mafiya yawan za su zama daga cikin mutanen farko wannan ya musu nauyi shine sai suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la arju an takunu ruba ahli janna ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونه بالنسبة الثانية wato annabi ya kwantar musu da hankali ya ce da su ina fatan ku zama ku ne ɗaya bisa hudu na 'yan aljanna ko ma ku zama ku ne rabin 'yan sulusi na 'yan aljanna ɗaya bisa uku ko ma ku zama ku ne rabin 'yan aljanna sannan kuma ɗaya rabin a raba da ku wannan hadisi ruwayar imam ahmad da wannan ƙari da wannan bayanin cewa wannan aya ta sauka sahabbai sun zo bai inganta ba saboda riwayar sharik ibn abdullahi al-qadi wanda kuma akwai magana a kansa saboda haka wasu malamai suka ce sundatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina duk ana magana a cikin wannan al'umma a cikin mutanen al'umma mutanen farko na wannan al'umma masu shiga aljanna suna da yawa a cikin mutanen ƙarshe na wannan al'umma masu shiga aljanna su ne 'yan kaɗan su malamai suka ce wannan shi ne abin da ayat take nufi kuma wannan magana ita ce tafi tafi ƙarfi a farkon wannan al'umma su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina da taba'ul atba' har zuwa sauran manyan limamai na shari'a dukkan waɗannan alƙarnannukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum waɗannan alƙarnai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita su ya ce su ne mafi alkhairin alƙarni dukkan sanda zamani ya fi kusa da zamanin annabta wannan zamanin ya fi samun nagarta ya fi samun ainihin da'a da biyar ubangiji sama da idan ya yi nesa da asirin nubuwa tafiya na tafiya al'amura suna gurɓacewa suna lalacewa saboda haka waɗanda suke na farko sun fi yawa a cikin aljanna sama da na ƙarshe shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sifanta wannan addini da yace bada bada al-islamu ghariban sai sai yaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba sai yace unasun salihuna fi unasi su'in kathirina man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum nabi yace addinin ya fara bako da yan mutane tsirari yan kadan masu rauni galabaitattu marasa galihu a cikin al- a cikin gari suka ga duk irin tashin hankalin da suka gani to haka nan addinin zai kuma komawa baƙo a tsakiyar 'ya'yansa zai yi bakunta cikin 'ya'yansa a nan ne kuma zai yi bakunta duk inda ya kaɗa zai tsinci kanshi ba abin da ya koyar sai ya zama ba yanzu musulunci shi ya zo da aƙida ta kaɗai ta Allah shi ya zo da aƙida ta dukkan haƙoƙin Allah kada a kuskura a bama wani kowane ne shi komai matsayinsa musulunci shi ya zo da wannan amma a yau tsakiyar 'ya'yansa suna ga wannan aƙida ce ba kuwa wahabiyanci kin manzon Allah a cikin 'ya'yansa yake gamuwa da wannan bakunta musulunci shi ya zo mabiyansa suna ɓoyewa idan za su yi bauta inda duk aka gansu a sa musu ƙahon zuƙa a tsane su wani wani gurin a kore su daga inda suke aiki a sa musu takunkumi a hana saye daga wajensu a ƙi sayar musu a ƙi aura musu a ƙi auren nasu haka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka gamu da wannan daga baya musuluncin ya kuma dawowa ya tsinci kanshi a irin wannan yanayi haka kawai haka kawai sai mutum a zo a kama shi a ce dan ta'adda haka kawai dan ta'adda me na ta'addanci a ai, ya bar mu ya saki wa- ya ya daga wandansa yana aswad yana zuwa sahun gaba a sallah akwai kasashen da daina zuwa sallah asuba a kai irin su kasashen tunisia din nan irin su libya sai da ta kai an daina zuwa sahun gaba don akwai 'yan sa ido an ga yau ka fito da wurwuri ka zama a sahun gaba ka yi ta nafulfulu gobe ma aka ganka jiba aka ganka ga ta sai ka ga an zo maka da da- da an zo an tafi da kai a ankwa ce kai din nan da kake ta kai zuriya kana zuwa masallaci ba ka kautawa za ka yi ta'addanci ba ka yi ba ba ba an kama ka sai a ce za ka yi haka fa musuluncin yawa ai gari yanzu lokacin yakin bosniya lokacin yakin bosniya yayin da sabiyawa da- da- da- da- da da 'yan kurwatiya suka tasarwa musulmi za su yi musu ƙa- kisan kare dangi a bosniya suka dinga yayyanka su ba bambancewa tsakanin babba da yaro suka dinga yi musu kisan gilla kisan kiyashi sauran musulmi na duniya suka ga cewa bai dace su zara ido ba ya kamata su kai ɗauki aka samu wasu suka tashi daga cikin larabawa aka je aka yi aka yi shiga cikin wannan suka kafa wata katibatul mujahidi a lokacin shugaban kasar bosnia ali izzat begovic a lokacin ya yarda da su a matsayin cewa su ma kamar sojoji ne nashi ba wai 'yan yakin su kuru ko sarika noke ko wani abu ba ko bakin haurin ya karbe su hannu biyu biyu wasu ma aka ba su 'yar ƙasa suka zama suna da suna suna da nationality ya zama da an haɗa su cikin sojojin abin nan bayan an zo an yi wannan yarjejeniya ta Dayton wadda ta kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Bosnia don ganin cewa waɗannan mayaƙa ɗin suna neman su cinye su cinye kiristocin nan da nan turawan duniya sai aka ce a a zo a yi sulhu kun san haka su idan suka ga yaƙin ba zai kai musu sai su ce a zo a yi sulhu aka zo aka yi sulhu yaƙi ya zo ƙarshe ali izzat begovic shi ya ba su wato wani fili ƙasa mai faɗi yace su je su bai kamata waɗannan baƙinmu ne da suka zo suka taimaka mana ba a ce mun watsar da su don saboda suna koma ƙasashensu wasu a yayyanka su wasu a danna su a kurkuku wasu su ɓace saboda haka suka ce su za su zauna a nan don wasu sun yi aure har sun hayayyafa ya ba su fili ya ba su wata- wa- wa- wani yanki suka kafa suka gina gidaddajin suka kama sana'a suka zama kamar kowa ba ruwansu da maganar kuma sun aje makamai tun da dama abin da ya kawo su an gama ba wani matsala ba sa ta da hankalin kowa mai tireda ya bude mai mai wanda iya sana'ar hannu ya kama kowa ya kama sana'arsa kawai sai sai- sai- sai lokaci daya albright suke cewa su fa hankalinsu bai kwanta fa da masu dogon gemun nan dole ne su koma kasashen su ta san me zai za su samu a kasashen su dan sun je sun ziga duk shugabannin kasashen in sun dawo a daure su dole su koma kasashen su haka aka dinga bin su ɗaya bayan ɗaya ana musu ana ka- kai kawai a kama a zo a kama mutum akwai waɗanda aka kama yan Algeria yanzu suna Guantanamo suna fa a Bosnia a kwan- a a gidaddajin su da ƴaƴansu wani ya haifi ya haifi ƴaƴa biyar yana sana'arsa da ta yi abin da a tire da yake aka zo aka kama shi aka tafi da shi Guantanamo wai dan ta'adda ne a tsakiyar musulmin a cikin garin musulmin cikin musulmi Ali Izzat Zekovic ya rasu wanda ya zo ba ya da wannan courage din kusan suna ne shi shugaba ne amma ba shi ne shugaban ba sai abin da aka gaya masa za su nuna ba sa son su miƙa wani daga cikin mutanen nan da suka bakunce suka taya su lokacin da ake cikin bala'i suka ba da jininsu suka ba da rayukansu a ce kuma su wulaƙanta su za a faɗa haka da baki amma a aikace ba a iya komai suna gani za a zo a tara mutane a dankawa amerika to haka musulunci ya zama bako a cikin 'ya'yansa yana yawo amma duk inda ya je kallon bakunta ake masa shi yasa ba mamaki yan aljannan su zama kaɗan su zama masu yawa a na farko amma aka zo ƙarshe wa qalilun min al-akhir kaɗan ne kuma waɗanda za su samu shiga aljanna din domin ta zama kamar wanda duk yake so ya shiga aljanna sai ya zama kamar yana rike da garwashin wuta kamar yadda manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗa insha Allah za mu ci gaba da bayanin waɗannan ayoyi da muka zo tafsirin mu na gaba bayan hutun sallah sati ɗaya za mu tsallake juma'a wacce take ce ta kusa da sallah sai waccan juma'ar ta gaba saboda ka ba sai mun yi sanarwa ba kowa ya san lokacin kafin a kira sallah mu karanta tambayoyi in akwai lokaci zai yi faɗakarwa game da waɗannan kwanaki ɗin da muke ciki duk da yanzu an ci kwana biyar daga ciki shi da cewa waɗannan kwanaki kwanaki ne masu daraja aikin alkhairi a cikinsu yana da yana da kima yana da daraja matuƙa da gaske amma babu inda aka aka ce waɗannan kwanaki a ɗauko azumi daga farko a kai ƙarshe ni ban karanta ba azumi yana daga cikin ayyukan alkhairi amma duk sanda wani zai tambaye ka game da waɗannan kwanaki sai ya ce azumin nan na kwanaki tara da aka ce da aka ce waye ya ce azumin nan kwanaki tara da aka ce kaga kamar akwai su azumi kwana tara da aka yi magana amalus salih aka yi magana amalus salih ya kunshi azumi sallah zakka abinda azumi sallah a karatun qur'ani sada zumunci dukkan wani abin da za ka yi na aikin alkhairi ya shiga ciki me yasa za ka keɓanci wani abu guda ɗaya har ya zama na tambayar ka akan wannan kake da yaushe inda aka nassanta azumi shine ranar arfa ranar arfa shine nassi ya zo ƙarara akan azumi sauran ma ya ce azumi ya shiga amma bai zama nassi ne ƙarara ba zai shiga cikin aiki na alkhairi to bai kamata ka ware shi ba watakila abin da ya faru irin hadisai bara gurbi da ake yadawa cewa kowace rana akwai azumin da za ka yi akwai sallar da za ka yi a ciki don akwai wani irin ɗan damfara addini da ya shiga rediyo ya yi katobara yadda yake so ya faɗa abin da yake so cewa akwai wannan rana idan kai kaza akwai ladan da zaka samu na annabi dubu saba'in lada kaza zaka samu dubu saba'in zaka samu kabaki dubu saba'in zaka samu waye dubu saba'in wannan duk ƙarerayi ne shi yasa za ka je har ya gama ba za ka je ya kirawo bukhari muslim tirmizi da sa'i ibnu maja musnad imamu ahmad duk waɗannan manya-manyan littafan sunna ɗin da aka san a nan hadisan manzan Allah suke ba za ka je ya faɗa ba sai dai ya faɗa ya faɗa ya ce to annabi ne fa ya faɗa manzan Allah ne ya faɗa to a ina ya faɗa to abinda zai baka takaici wato ni lokacin da aka gaya min na kunna ina ji wato mai yin wannan jawabin sai ka ce wato kamar daga wata duniyar aka jefo mana shi wato duk hada-hadar ilimin nan da ake ta yi a garin nan yara da manya mata da da tsofaffi kowa da kowa yana harkar ilimi shi kamar bai san me ake yi ba domin in ka kula hatta yan bid'a kaffa kaffa suke su ce manzo Allah ya ce sai suna kokarin su ce sahihi ne ba amma shi ba ruwansa hankalinsu kwance wato a nutse yake baje kolinsa to wallahi sai naga kamar daga wani hu aka jeho shi bai ma san meye ake yi a garin ba kai ya waye ilimi ya yi yawa ka je kasuwa nan ta kurmi za ka ga littattafai na sunna na hadisi ga sunan birjik amma shi ya shiga wata uwa duniya ya su kwana ya yi wani guri bai san ina ake tafiya ba wato abin da tausayi ni na tabbata mutumin nan ina jin bai san me yake yi ba Allah dan waɗan cikin yan bida amma ai ka san in ka kore yanzu ana kafa kafa ai amma shi a hankalinsa kwance cewa yake ku ɗauko ku rubuta ku rubuta eh ku rubuta ƙarya to a gaskiya su masu kafofin watsa labarai da za su ba wa irin wannan dama su zo su dinga faɗa irin waɗannan ƙarere ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin da aka fi ko ina da awar san manzon Allah ba inda aka fi cika bakin san manzon Allah irin garin nan amma a ce a garin nan a samu wani yana keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa ƙarya irin wannan wani abin da hankali ba zai taɓa ɗauka ba ka ce wani tsuntsu ya zo wai kai wata sallah wani tsuntsu a tsaka maka ka baki dubu saba'in wani tsuntsu ya zo ya ɗaga ka fiffikensa a cikin fiffikensa akwai abinci kala dubu saba'in wani irin tsuntsu ne wannan wai ka do ka ci ka ci wani irin ci ne kala dubu saba'in ina za ka yi dubu saba'in kala dubu saba'in wai in ka gama ci ya rufe kaba- ya rufe ya rufe fiffiken sai ce zai dawo maka gobe wannan waɗannan ba za ka taɓa samun irin wannan a cikin hadisai na kirki na abin nan shi yasa wasu malamai suka ce wasu hadisai na ƙarya wasu daga cikin matanin ma za ka gane a sai an yi nisa ba to matsalar mutanen ƙauye waɗanda suke a ƙauye kamar yadda Allah ya sifanta ƙauye ko a lokacin manzo Allah din da alqur'ani yake sauka shi al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi saboda haka jahilci ko a ina ya fi yawa a ƙauye sannan yan ƙauye je suke duk wanda ya shiga rediyo wato ya isa sai da aka zaɓa aka darje cikin malamai sannan aka jefa da haka suna ɗaukar shi kansa rediyon wani miƙyasi ne na ilimi saboda haka ba ƙauyiya ko tsohuwa a gida ta ji- ta ji mutum a rediyo yana irin wannan tashi suna suna suna wasu salloli wata sallah da za ka karanta kulwar lahu hamsin a raka a farko ta biyu ka karanta hamsin sai su kama su yi ta yi saboda haka su ji tsoron Allah waɗanda suke ba da kafofin watsa labarai ana irin wannan wallahi duk ƙaryar da za a yi wa manzon Allah a dalilin su ranar gobe kiyama sai sun ga mummunan sakamakon abin da suka yi annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar man haddatha bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain duk hadisin da malamai suka ce ƙarya ne ka ɗauka kana yayata shi manzo Allah ya ce kai da wanda ya fara kirkira hadisin duk dai kuke maza maza ka tanadi mazaunin ka a wuta to duk wanda zai taimaka ma wannan ya yada ƙarya ya jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa kwance to ya tabbata ranar gobe kiyama zai nemi mazauninsa a wuta san manzon Allah shine kiyaye alfarmarsa babu abin da yake kiyaye alfarmarsa in zuka ka kiyaye sunnarsa wannan kayan gado da ya bari kada ka bashe salwanta to ya zama na ka ba ma waɗanda za su zo su yi ta'adi su yi lalata a cikin kayan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka da awar san manzon Allah ta zama ƙarya a bakinka haka muna jan kunnen su su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah ko ma dai za su yada bid'ar to a san irin wacce za a yada bid'a hawa hawa ce hawa hawa ce akwai bid'ar da zaka ce shehin ka ne ya ce kai kaga wannan ba daidai baka ce daidai kai kai wa manzo Allah ƙarya can in ma ƙarya kai ma shehin ka kai da shehin ka ne rigimar ka sai ta fi sauki a ranar gobe kiyama in kai da shehin ka ne akan ka zo kai da manzo Allah kuke husuma wallahi sai ta fi sauki a ce manzo Allah ne ya ce kai kai min ƙarya kai ka ci zarafi na kai haɗa barna a cikin al'ummata ka cuci al'ummata ba waɗanda manzo Allah yake so irin al'ummarsa mu duba irin hadisan nan da yake ta faɗa ko ne kaza ko ne kaza ai san me yasa yake faɗa haka sannan wani ya zo yana lalata aqidar al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace yana son manzon Allah yana cutar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake so al- al'ummarsa tafi kowa yawa aljanna kai ka zo kana cutar da al'ummarsa kuma ka ce kana son sa to masu wannan aiki sai sun yi katari sai sun yi a hankali sai sun yi a hankali ba a ce kada a sa bid'a a ciki wannan ba yadda za a yi hana ku amma amma a daina shiga alfarman manzon Allah a daina shiga alfarman manzon Allah komai yana da sun kakkake ta alfarman manzon Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم wannan ya ce malam menene had- matsayin wannan hadisi an hafsa binta umar radiyallahu anhu anha qa- qalat arba'un lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhunna siyama ashura wa thalathatun min kulli shahr wal ashr wa rak'atan qabla al ghadat to lokacin da nace ba a yi maganar azumi in ba na arfa ba to ya kawo wannan hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin su baya barin su azumin ashura da kwana uku min kul- fi kulli shahr da kwana goma da kuma raka'o'i biyu qabla al-gadati al-ashr ana nufin al-ashr min dhil-hijja ko al-ashr min muharram akwai hadisin dan na ga akwai wanda suke ha- daukan hadisin goma na mu- wato kwanakin farko na muharram suna sanya shi a kwanakin goma na na zulhijja saura ka je ka duba sharhin hadisi goma na zulhijja ko goma na muharram sannan akwai wanda ya tambihi mai kyau yake cewa na ji bayanin ka gurin karatun hadisi yanzu ka ce Allah ya yi damka da hannunsa na dama sannan kuma ya sake yi da hannunsa na hagu gashi kuma a wani hadisi an ce dukkan hannayen ubangiji na dama ne haka ne ya zo a cikin hadisi wakilta yadaihi yaminun abin da yake a cikin wannan hadisin idan na ce na hagu to kuskuren baki ne da an saba a ce dama hagu amma abin da ya zo a cikin hadisin wa fi yad- al-yadil ukhra ba a ce al-yusra ba a ɗaya dama hadisin fil yadil ukhra a ɗaya hannun ba a ce hannun hagu ba saboda haka babu cin karo tsakanin wannan hadisin da kuma wancan na wakilta ya dai yamin idan na ce hagu to subutar baki ne hannunsa ɗayan haka yake a cikin hadisin to a sai bayanin ƙarshe wanda da shi za mu tashi mai sallah akwai batun da muka kaddamar na na Center Islamic Documentation ta marigayi Malam Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahmarsa da ake kokarin ai tara ayyukansa a mai da waɗanda za su koma rubuce a cikin rubuce wanda ake ta yi a yanzu yan uwa da yawa sun taimaka akwai mutane a sun babba da gudunmawa ta kwamfuta muna da wajen mun samu wajen kwamfuta guda hudu akwai a dukkansu kuma desktop ne wanda ake dorawa akan teburi ne a sannan kuma akwai wanda ya bada a taimakon kuɗi na dubu hamsin akwai wani shi ma ya bada kwatankwacin haka sannan kuma da wanda ya bada dubu biyar Allah ya saka musu da alkhairi duk waɗanda suka taimaka a cikin wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada ya ninka musu abinda suka bayar ninkin ba ninkin ya sanya alheri a cikin da albarka a cikin dukkan al'amuransu waɗanda suke da niyya Allah maɗaukakin sarki ya ba su damar taimakawa a idan za a taimaka mana a yanzu ba kwamfuta muka bukata ba kamar skana akwai skana manta ne in kaɗe ta a wancan karan wanda ita ma za a buƙace ta a cikin wasu ayyuka a sannan kuma taimako da aka nema na a layya da za a kai prison da sauran guraren da ake kaiwa duk shekara a an samu an an sayo a duk da cewa kudin ba su ba su ba su cika ba ko aka ce eh, an sayo din ne an so guda uku amma kudin ba su cika ba saboda haka kofa tana nan a bude ga duk wanda yake so ya taimaka mu wannan aiki a su kwamiti din suna nan ya iya tuntuɓa su ya ji kowane irin ciko da ya rage sauran jama'a ba su ma suna da damar su taimaka da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore musu Allah maɗaukakin sarki يكره أيك مجبادا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأسماء وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين